رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الطلاق من أسباب هدم الأسرة وتشتيت الأولاد وتدمير البيت وهو من أحب الأمور إلى الشيطان قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه الشيطان منه ويقول نعم أنت أيها المسلمون نريد في هذه الوقفة أن نستمر في سرد أسباب الطلاق التي تعود إلى الرجل وذكرنا فيما سبق بعضا منها وإضافة إليها نقول من هذه الأسباب عدم قيمة الزواج والمرأة عند بعض الرجال وهذا له أسباب متعددة أيضا منها أن يكون الرجل ذواقا مطلاقا ومنها وفرة المال قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ليطغى ويتجاوز حده في كل شيء أن رآه استغنى ومنها الإعجاب بشهرته في العلم أو في فن من الفنون ومن الإعجاب بوظيفته كذلك ومنها أن بعض الرجال لا يقتنع بالزوجة أبدا إلا أن يتخذ بعدها أخدان مهما كانت زوجته في الجمال والشرف وهذا من الفتنة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن الأسباب أيضا أيها المسلمون سهر الزوج خارج المنزل واتخاذه أصحابا عوضا عن أهله وولده فيهملهم ويلقي حمل البيت كله على المرأة وهذا يؤدي إلى تزايد الضغوط على الزوجة مما قد يكون سببا في الشقاق ثم الطلاق والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته فلا يحل له أن يضيع رعيته من أهل بيته ليلهو مع أصحابه ومن الأسباب أيضا أيها المسلمون تهديد الزوج زوجته بالطلاق ليردعها عن عمل تعمله فيفاجأ بعناد منها فتأبى عليه عزته إلا أن يلقي الطلاق عليها وينفذ تهديده مع أنه في باطنه لا يريد الطلاق ولكنه الحمق والسفه والتسرع في أمر كانت له فيه أنات والطلاق لا يصلح أن يكون سلاح تهديد ولا ينبغي أن يشهر في حال الغضب لأنه إجراء يجب أن يتخذ عن قناعة وهدوء عند تعذر منافذ التفاهم بين الزوجين فالله تعالى لم يجعل الطلاق بيد الرجل ليتسرع به ويتلاعب به ويجعله ويجعله سلاحا يهدد به المرأة ويهدم الأسرة في حال غضبه ولكن ليحسن التصرف فيه عباد الله إن من هذه الأسباب من أسباب الطلاق في جانب الرجل الإصرار على التعدد مع عدم القدرة وهذا أيضا من الحماقة وتشبه بالبهائم والإسلام لا يأمر بالزواج بامرأة واحدة إلا مع الباءة وهي القدرة على تحمل مؤن الزواج من النفقة والكسوة وسائر التكاليف فكيف يأمر بالتعدد مع العجز وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فالتعدد مع عدم القدرة تلاعب واعتداء يستحق صاحبه الردع الشديد ومن الأسباب أيضا أن بعض الرجال يسرف في الإنفاق في بداية الأمر مع عدم القدرة على الاستمرار فيظهر النشوز من المرأة والنفور منه ومنهج القرآن في الإنفاق وسطي لا إفراط فيه ولا التفريط قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين جعلنا الله من أتباعه وأحبابه وأنصاره وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفة شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم بسط الأمن في ربوعنا يا رب العالمين اللهم بسط الأمن في ربوعنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا النيجر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘Yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu Alaihi wasallam. mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani cewa sakin aure yana daga cikin wato hanyoyin rosa gida da rosa fami yana daga cikin dalilai na tarwacewar 'ya'ya da lalata tsarin gida 'yan uwa musulmi rabuwa aure ɓacewa aure da tarwacewar shi yana cikin manya-manyan ababen da shedan yana tsananin bukatarsu yana kwaɗayin haka yana son haka yana zumuɗin ya ga haka ya faru manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce lalle iblisu yana ɗora gadon shi saman ruwa sannan ya tura batalish to wanda ya hisu matsayi da kusanci a wajen shi shine wanda ya hisu girman fitina wanda yake ɗan bala'i wanda ya haihuwar da musiba cikin al'umma wannan ya hi daraja wajen shedan don haka za su ɗora zuwa da ɗaiɗai suna dawowa suna kawo wato rapor na ayyukan da suka yi wato shedani zai zo ya ce ai na zo na aikata kaza na aikata shedan ya ce ba ka yi komi ba wannan karamar haraka ce sai mutumin da ya zo ya ce mashi ai da naje na samu wani da matashi ban bar su ba sai da nan raba auren nan nasu sai shedan ya jawo shi ya rungume shi ya matse shi ya ce yawwa ya ce ni'ima anta madalla da kai kai ka e aiki aikin ka mai kyau ne kaga shedan yana horin ciki a ce auren wasu ya wace don haka 'yan uwa musulmi shi yasa a cikin hudubobin mu muke zana sabubban rabuwa aure saboda mu yi kokari mu kiyaye su kuma mu nisance su 'yan uwa musulmi a hudubar da ta gabata mun ambata sabubba dalilai na rabuwa aure wanda suka tunkaru goma wanda suke ɓangaren namiji kaɗai to za mu daɗa a kansu har yanzu dai muna nan ɓangaren namiji tukwana daga cikin dalilan da wato suke haifar da rabuwa aure wanda matsaloli ne na ɓangaren namiji kaɗai akwai rashin kimanta aure da karan kanshi da kuma rashin kimanta mace akwai daga cikin maza wanda su aure ba bakin komi yake wajensu ba ka dubi ƙur'ani yanda Allah ya kira aure da misaƙan ghaliza alƙawali mai kabri mai girma to wallahi cikin maza akwai waɗanda aure ba bakin wata ce yake wajensu ba bai da matsayin komi wajensu a kowane lokaci yana iya lalata auren shi a kowane lokaci to maza masu irin wannan ɗabi'un waɗanda aure baya da kima wajensu kuma mace ba komi bace a wajensu su ma ba kan banza ba akwai wasu dalilai wanda suke haifar musu da wannan matsalolin daga cikin yan uwa musulmi akwai cikin maza wanda shi wato aura saki ake ce mai ko aure saki ne aure saki ne shi mana shi kawai abin da ya ɗauki aure shi ne a ɗanɗana a saki don haka duk in ya auri mace to jim kaɗan kawai har ta ishe shi duk kirkinta in ta hina na faɗi matu biyayya to haushin ciya take ba shi da an kwana biyu kawai sai ya ji billahin lazi bai son zama da ita kawai hanyar rabuwa yake nema da ita ba wai matsalan ita macen ba ko rashin ɗabi'unta ko wani laihi a ba cdd ba saɗaɗa ba farin laihi ba baƙin laihi kawai matsalan daga gare shi ne shi halin shi ne ɗabi'a shi ce cikin jinin shi wannan ciye take in dai har ya zauna da mace aka ɗan ɗauki lokaci to yanzu kawai neman yake ta ko ina ma ta saba mai Allah akwai wanda in macen ta ki saba mai ta ki saba mai shi zai saba mata kawai dan dai arabu dan haka da ya dan dauki lokaci da mace to ya kafa jiran ta kenan yana jiran ta harare shi ko ba da gangan min yana jira a ce tayi wani dan kiris sai ya ce ya rabu da ita kenan wannan akwai wanda shi halin shi ne haka nan kawai abin cikin jinin shi yake to kaga wannan ai fitina ce matsala ce jaraba ce Allah ta'ala ya raba mu da wannan don haka wanda aka gano haka yake sai musulmi su ɗora girmama 'ya'yansu su bar bashi in kuma wato mutum ya zama cikin kasan wa'ancan mutanen waɗanda suke masu jarabaciya to shi kenan wannan ba su jin bari ji sun kai makatanga karo irin wa'annan amma in mutum aka gano halin shi ne shi ɗabi'ar shi ce duk kirkin mace duk ɗabi'unta na ƙwarai in dai ya zauna da ita jim kaɗan sai ya matso laihin da zai rabu da ita to kaga wannan shi ciwo ne wanda bai da magani sai dai ai nisa daga gare shi dan wannan hauka ne shi kuma mahaukaci kusanta shi shi ma hauka ne in ka gano mutum yana da wani ciwo na hauka sai ka kusance shi kenan kai ne mahaukacin to irin waɗannan mutanen suna nan birjit cikin al'umma ya auri diyawa ne sun yi wata uku ya rabu da ita yana rabuwa da ita shi kuma wani hazzumu din yake ya aura mai ɗaya shi yawanci masu wannan halin masu mai ƙodi akwai wahala ka samu maciyaci miskini yana da irin wannan ɗabi'u yawanci waɗanda suke da wannan halin da wannan ɗabi'ai sai ka same su suna da ƙarhi suna da ɗan wani abin hannunsu to kuma dama ko can ya halin kura dama balle ta yi hauka dama ko can in dai mutum yana da dukiya a hannun shi yaya yake zama da mace balle abin ya haɗu da irin wannan baƙin halin dama kaga kenan mahita shine mutane su roha ma kansu asiri su rage kwaɗai kawai duk mutumin da aka gano bai zama da mata to kaka ɗauki ɗiyarka wato budurwa gangariya ka liƙa mashi domin saboda da ya wulakantar da ita aka kwana biyu to zai yi waje da ita in kuma kai ciwon kwaɗayi gare ka to ga haƙo ga mai doki ‘yan uwa musulmi daga cikin dalilan da suke sa wasu maza suna wannan muguwar ɗabi'ai shine wato lokacin da mutum ya ga yana da dukiya ‘yan kasuwa ne ko kuma wasu manyan ma'aikata ne na gwamnati in mutum ya dai shi ba matalauci ba ne ba miskini ba ne to akwai wahala ya iya zama da mace ma'ana cikin maza akwai wanda halinsu haka nan ne in dai har yana da wani abu to shi babu zancen ya zauna zama da jinjinjin da mace domin ɗauka yake kamar riga ce ya kamata in ta kwana biyu a canza wata to kaga wannan bakin jahili ne bai san me yasa ma ake aure ba bai san manuhohin shari'ar Allah a cikin auratayya ba za a iya auren mace yana da ɗabi da ita ko ɗa uku baya jin tsoron Allah baya jin tsoron yaya rayuwa waɗannan ƴaƴan nashi za su kasancewa baya jin tsoron yanda zai yanka mata zuciya da aska kawai zai ce ya rabu da ita ta je ta bashi waje to kaga wannan akwai cutarwa wanda kuma a hakikanin gaskiya in aka bincika sai a ji bata yi ba wani laihi wanda ya kai matsayin a ce ka rabu da ita to akwai wanda in dai yana da dukiya to shi ma mata ba in kaga yayi hakuri ya zauna da wata to ya talauci in ya tsaya ce fa bai yarda ya rabu da ita amma matukar dai yana samayya to babu zancen ya zauna da wata mace dama Allah ta'ala ya nuna masu irin wannan halin yace kalla innal insana la yatagha arra'ahu istaghna lalle dan adam yana ketare iyaka idan ya ga ya wadatu dan adam yana ketare iyaka cikin komi inda ya ga ya wadatu ko doka ma ba ya bi bai bin dokar ƙasa bai bin dokar Allah bai saurara ma kowa babu mutunci a wajen shi sai na dukiya ba kowane in kaga mutum Allah ya bashi dukiya kuma ya natsu da hankalin shi har yanzu da wayan shi ya san daidai to ka girmama shi wallahi wannan yana cikin manyan mutane ba kowane dan adam bane dukiya za ta shigo hannun shi kuma hankalin shi ya tsaya tare da shi yawanci hankalin barin sai shi sai radda ta ta ta kadai sai ya dawo sai ta gano kawalalle wanda suna kaunata su suka yi ta ce mana in yi hatara lokacin nan ne zai fahimci dukkan waɗanda suke amma in dai dukiyar tana hannun shi kai mai nasiha ma mai masiha yake kallon ka don haka bai ɗauke ka matsayin mai nasiha ba kawai kai ma talauci ne sha ma kai kake ta ɗumumuwa yana ganin dirar da ka samu kai ma bari za ka yi ‘yan uwa musulmi daga cikin dalilan da suke sanya irin wannan rashin kimanta aure da kuma rashin kimanta mace akwai dalilin shahara shahararrun mutane ba su cika zama da mata ba akwai wahala ka samu mutum ya shahara cikin al'umma ko dai ya shahara da karatu ko karatun duniya ko karatun addini a ce wani gagarumin mashuhuri ne mai ilimi to irin waɗannan ƙwarori ne ke zama da mata mashuhurai ba su cika zama da mata ba ko kuma mashuhuri ne shi a ɓangaren kai ko ma mashahurin ɗan fina-finai ne ko ya shahara ma a bangaren kayan banza ko wani mashahurin makaɗi ne an san shi wajen kiɗi ko wani mashahuran mutane ba su cika zama da mata ba don haka duk macen da ke kwaɗayin auren shahararre to tana wato talla aurenta ne in tana son gantali cikin aure in tana son aure na biyar titi da wato ragaitaccen aure to ta auri shahararrun mutane duk wanda ya shahara cikin al'umma wannan shaharar tashi tana sa shi jiji da kai da girman kai sai ɗora ganin shi ba dole bane sai ya zauna da ke mutane na nan suna rububin shi yanzu yanzu nan in ya kore ki gobe za ki ganshi da wata saboda haka yana daga cikin dalilan da suke sa mutum ya ji mace ba ta da daraja a wajen shi ba ta da wani kima kasantuwar ya shahara cikin al'umma yan uwa musulmi yana daga cikin wato ibtila'i wasu mazaje wasu daga cikin maza halinsu ne shi baya gamsuwa da mace bai taba gamsuwa da mace in dai har kaga ya ga wato yana kwadayin mace to bai aure ta bane amma in ita ta himatan duniya gaba ɗaya ranka ta kaf to in dai ya auro ya kawo gida ya mummuke bayan kwana biyu sai kaga yana kyabar-kyabar da ido ga wata wadda ko rabin rabin waccan bata kai ba kenan akwai waɗanda su ma kawai wannan shi ma kaga ai ciwo ne ciwo ne wanga sai an yi magani sai an nemi ayoyin alkur'ani a hada da mi a hada da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a ga dakata shine wani wato malamin Allah eh aka gane shi ya kwatanta ma yanda zaka warkar da wannan cutai amma wannan ciwo ne wanda shi inda wato zai iya auren macen da tafi kowace mace daraja macen da tafi kowace mace kyawu macen da tafi kowace mace abin da ake nema ga mace duka Allah ya bata amma inda ya kawo gida ya aji to da an yi kwana biyu wannan ya gama da ita yanzu ba ita ba zaka ga ya je yana biyar wata karuwa fasika lalatatta wadda rabin rabin rabin waccan ma bata kai ba in ana neman mata ba za a ma kawo lissahin ta ba ya mance da wadda ke gare shi saboda in dai har bai riga ya aura ba to shi yake waccan ita ta hi sauran in dai har bai auro ba je yake waccan tana da wato wani sanadiri waccan tana da wani nau'in ababe wanda waɗancan ba su da shi kaga wannan shi ma kamar yadda na ambata cewa ciwo ne wannan yana buƙatar ɗahara zuciya kamin mutum ya samu ya warke ‘yan uwa musulmi wato akwai daga cikin dalilan da suke sanya auratayya suna mutuwa a ɓangaren maza daga cikin dalilan akwai mazan da cika dare ne kawai ke sa auren su ya mutu shi ba ya da lokacin iyalin shi matan shi da ɗiyan shi ba ya da lokacin su don haka in ya fita waje to abin da ke biyo bayan sannu ƙuri uka falatansa in dai har ya fita waje to sai illa masha Allah ba za ka gane shi ba zai iya shigowa gidan shi karhe bi na dare kuma matar shi ba ta isa ta ce kala ba ta ce kala ta ga bala'i ya nuna mata shi ba wa dole bane zama da ni in baki ya ga ki ta hinki za za ki takura ma rayuwata ba ce maka wannan rayuwanka ce haƙƙin ta ne tana da haƙƙi a kanka akwai maza waɗanda wani kuma ya saba zaman fada ne ana cika dare karhe ɗai na dare karhe biyu na dare sai ya zo ya aure bayan wannan zaman ya zama wani nau'i na rayuwan shi bai iya rabuwa da shi yanzu ga matar shi yana kaunar ta ba kaunar ta abbaye ba amma dai wannan matsalai ta yaje gida da yaje waje ya saki ido ya yi zaune ya taɓaɓatu da shi da tazurai da gwaburaye da wato da yan tasha wani ma da barayi ma kai da rihin asirinka ka zo ka zauna kawai kai taɓaɓatu da hirar banza ku ta maganganun da ba su da kai ba su da ƙawahuwa dole da ka zo ka riƙe amanar da Allah ta'ala ya baka wasu mazaje ba su san wannan ba wannan kuma yana zama fitina da damuwa ga wasu mata domin duk lokacin da ta fahimci mijinta bai damu ba da ita to ita ma za ta yi waci da lamarin shi wallahi akwai mazajen da wannan shine silar rabuwar auren su wani ma in ya ci ko dare sai da tarihi tarihi gida yayi tagauza ya tagauza karshe sirrin shi ya ɓaci ta ki budewa ita ka watakila ta yi jiran shi ta yi jiran shi daidai lokacin da zai zo lokacin kwana ya ɗauke ta amma ba ya da uziri ita ba mutum ba ce shi ne mutum ita ba ta da haƙƙi shi yake da haƙƙi da haka akwai mazajen da rishin ba matansu haƙƙoƙinsu na su ɗora shugowa gida a kan lokaci wani kuma shi sarkin neman kuɗi ne in ya uwa sai ƙarhe ɗaya na dare ka gan shi ya rahe ka shago kowa na rihe shago yana zuwa ya huta a shi yake aka rihe shago tana yiwa akwai wata miliyan guda da za ta biyo baya aka rihe shago tana yiwa wasu ma yanzu ne suke suke son su zo su yi sayayya wani zai kaje yana ta fasara yau ai wasu ka san sai cikin daren nan ka san akwai masu kaza da kaza zai ta kawo maka wai hujjojin cewa wai akwai bukatar ya dan ƙara cika daren ka raba kanka da cika dare ya kai mai gida in dai da gaske kai mai gida ne sai dai idan gidan kuma akwai kunama dan wata matar kunama ce wajen nan ya ɗan yi sauƙi-sauƙi kana ɗan kiyayewa ne ka ɗan samu ka huta kamin ka shiga cikin bala'i to kaga in irin wannan ne kuma yanzu za mu kawo a kansu in irin wannan ne kaga mutum yana da uzuri amma matukar da ya zama na babu wata matsala a cikin gidan nan to babu dalili na mutumin da yake da iyali ya ɗora yin zaman shi waje ya ta labarai ko kuma ya ce wai tsaron shago yake ko ya ce neman kuɗi yake yi a neman kuɗin da manzan Allah ya ma addu'a ya roƙi Allah Allah ya sanya ma al'umma shi albarka cikin shi shi ne neman kuɗi na buga sabko ba na cika dare ba ana son ɗan kasuwa mai neman kuɗi ya ɗora kuma sabko da an yi sallah asuba ka tashi ka ka buɗe shago to kai kam kana da garantin samun albarka ire-irenka manzan Allah ya yi addu'a ya ce Allah ya sanya ma al'umma ta albarka a cikin sammakonsu amma ban da cika dare ciwon nan sai dai janye ta don haka wato ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala wato manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce namiji makiyayi ne a gidan shi kuma shi za a tambaye shi akan kiyo baya dacewa ka yi waci da kiyon da Allah ya baka don ka tai kawai ka shagaltu ko ka yi wasa ko ka tattauna da wasu abokaninka wannan ba daidai ba domin hakan yana sa ƙarshe sai ka bar matar ita za ta kula da komi na gida komi da ya shahi gida bisa kanta wannan kuma yana sa ita kuma abubuwa su mata yawa da damuwa da takura sai zama wato sai zama na abubuwa sun haddasu masu yawa a kanta wanda watakila idan ka shigo magana ka kaɗan sai ta ji damuwarta saboda dama damuwoyi da yawa sun riga sun taru a kan sai hakan yi sanadiyyar tarwacewar zamantakewa Allah ta'ala kiyaye ‘yan uwa musulmi daga cikin dalilan rabuwa aure wanda wasu maza suke haiharwa akwai yin barazana da saki wasu maza su aikin su kullum wannan sakin da Allah ya sa ga hannun shi ya ɗauka wani makami ne kullum da an yi motsi hin hin wallahi na sake ki wancan wallahi don haka shi ya mai da saki abin barazana ga matar shi sai ya ɗora mata barazana da saki to wasu kuma matan lokacin da mazajensu suke masu barazana da saki wallahi in kika ƙara hita ba da izini na ba kan aurenki sai ta ƙara hita shi tsammanin shi wayanan wai dubara ce ya yi maganin hita a wannan rashin dubara ne in dai kai magidanci ne kuma mai aure kada ka saki ka yi wasa da sakin aurenka Allah ya sanya shi ga hannunka saboda kai namijin Allah ya sanya shi ga hannunka saboda ka iya tahiyar da shi yanda ya dace inda Allah ga dama sai ya sa ga hannun mata amma Allah ya san hikimar da tasa bai sanya saki ga hannun mace ba inda saki ga hannun mace yake wata mace sai ta yi saki ɗari a wuni don haka wato Allah ta'ala akwai hikimar da ta sayi sanya daga cikin hikimar shine ana son ka iya kyautata jagorancin wannan lamarin na saki ba ana yin saki ba ne lokacin hushi da lokacin bacin rai in kai haka nan ba ka iya tafiyar da jagorancin lamarin saki a shi saki lamari ne wanda ake son a yi shi lokacin cikin natsuwa kuma bayan ka gamsu ɗari bisa ɗari bayan ka duba gabas ka duba yamma ka duba kudu ka duba arewa ka kalli sama ka kalli ƙasa kaga billahi lazi baka ga wata hanya ba ta gyara ko ta sulhuntawa ko ta fahimta tsakaninku duk wasu ƙohohi kana ganin babu su to lokacin yake zama magani mai kyau amma matukar akwai wata ƙoha komin ƙanƙancinta wadda ake iya daidaitawa to namiji dai mai karɓa sunan namiji ba zai yi gaugawan zartar da saki matukar akwai ƙoha komin ƙanƙantarta wadda za a iya daidaita lamarin nan to namiji mai karɓa sunan namiji wallahi ba zai zartar da saki saboda haka Allah ta'ala bai sanya saki ga hannunka ba dan ka zama dan ka maida shi abun wauta abun barazana ga mace abun ƙalubalantarta a akwai da yawa daga cikin maza wanda sanadiyyar mutuwan aurensu shine suna ma matansu barazana da saki kuma wallahi shi a zuciyar shi bai da niyyar rabuwa da ita amma dai yana ganin kamar wani makami ne wanda zai tsora tsoratar da ita wance in kika yi kaza wallahi ka auren ki sai ta je ta yi wance in kika ƙara shiga wannan gidan wallahi akwai wanda ya faɗa matar shi haka nan yace kin ganga gidan wallahi dirar da kika ƙara shigan shi kawai kan auren ki sai ta ruga gaban shi ta shiga ta fito ta dawo kake nan nuna ma kai har yanzu ba namiji bane ba kama san me ake ce ma wato mazakunta ba balle ka zama cikin maza wannan sakin kuskure ne babba wani ya ɗora amfani da shi ko ya sakan mamamacin domin kamar ka sakan mata lokacin da ka ce mata in kika yi ka za ka auren yanzu ka ba ta ikon ta saki kanta ne to duk wanda ya ba matar shi saki ga hannunta insha Allah sakin kanta za ta ai ba bisa kan banza ba ne Allah ya sanya saki ga hannun namiji amma wanda ya jahilci haka sai ya mai da lamarin ga hannun da to yanzu dai lamari ya rage gare ki kina da riki gani in kina shirye mu zauna kai mu ci gaba ko kina shirye kawai rabu da ke yanzu nan ma komi na eh yawa ce ma haka na ake wannan wauta ne wannan rashin lissahi ne rashin sanin daidai ne ka rike matsayinka na namiji kai Allah ya ba responsibility akan saki kai kake da ikon kai don haka baya dacewa ko kadan ka maida shi abun barazana ga mace ka maida shi abun kalubalantar mace ka maida shi abun tsoratarwa ga matarka duk moci ki hankali ki hankali duk moci ka saki ka sake ta wannan kuskure ne bam kuma duk wanda ya dauka cewa in yace matar shi in baki kaza ba zan rabu da ki ko akan auren ki to mafi yawa in ka kasa mata kashi 100 kashi gomiya tar da tara da dugo dara da da dugo tara in kace kakki kaza in kika yi kan auren ki to sai ta yi shi don haka yake zama kuskure ba daidai ba ne mutum ya ɗora barazana da sakin aure domin da yawa daga cikin maza sun yi irin wannan barazanai su a zuciyansu ba su da manuhar rabuwa da matarsu amma kwatsam sai a waye gari ta masu taurin kai ai da kin ƙara kaza to kan aurenki kwatsam sai ba zata kawai sai ga ta ƙara maimaita abin ya bashi mamaki shi kuma sai izza ta taso ya ga ai ya kamata in zartar da ni alƙawali na yi don haka kawai sai na zartar shi kannan sai ya zo ya zartar kuma ƙarshe ta ladama ta kewaye yana neman fatawoyi daban-daban don haka wato wannan abu ne wanda ya kamata a tsare shi a kiyaye shi Allah ta'ala ya taimake mu da kiyayewa ƴan uwa musulmi yana daga cikin sabubba na sakin aure a ɓangaren namiji wasu daga cikin maza suna lalata aurensu saboda dogewa akan sai ya ƙaro aure kuma baya da ƙarshen ƙaro aure ba ce ma haka na ake kawai shi so yake sai ya ƙara aure ko a yi rai ko a mutu sai ya ƙara aure ɗan ja mu cage ne shi to idan ya ce sai ya ƙara aure kuma watakilan harakar da yake ko samaye shi ita ba karuwa ta yi ba tana nan kai abin mamaki ma wani dishashewa ta yi lokacin da ya auren shi na farko ya hi samayya samayya ta yi ƙasa yanzu kuma ya daura ɗamara ta ƙaro aure to ya za a yi a zauna lahiya don haka wasu maza su suke lalata aurensu ta hanyar sanya ma wani fa daga wasa cikin fada kawai sai a ziga shi ya ƙara aure ana yana mijin mace ɗaya na ni ko za ku za ku gani shi kan na wai tun daga nan ya ɗaute cesium wai sai ya ƙaro aure wai ce ma haka na ake sha'anin rayuwa shari'ar Allah tsarin alƙur'ani da kuma tafarkin da alƙur'ani ya ɗora mu wallahi tallahi ba haka nan bane bayiwa daga wasu sun zole ka kawai sai ka hassala ka ce wallahi sai ka ƙaro aure bayayyuwa daga wasu sun wato daga wasu sun muncile ka a wasa kawai kai wannan zama sanadiyar karo aro ko kuma a wani aboki na yayi shi ma wani yayi shi ma wani ya kai ma sai ka je ka karo to da yawa daga cikin maza su suke kashe auren su idan me irin wannan halin idan yayi auren na harkon ba zai zauna ba na biyun ma ba zai zauna ba duka ne yake rasa kuma ka je ka bincika ka ji duk wanda aka ziga shi ya karo aure ya karo to insha Allah duka biyun ne yake rasa karshe sai ya gane cewa akwai wuta cikin cikin lissahin shi lissahi ya kauce mai domin duka biyan zai rasa don haka ƙarin aure a shari'ar Allah yana da tsari ‘yan uwa musu ba wai ƙarin aure ba ka ƙaro wasu mata ko wata mata a kan matarka ita kanta matar taka guda ɗaya shari'ar Allah ba ta yarda ba ka auro ta sai in kana iya ɗaukar ɗawainiyarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari matasa duk wanda yake iya daukar ɗawainiyar aure to ya aure shi sa malamai suka ce alba'atu ana nihin wato daukar ɗawainiyar aure abinda ya shahi ciyarwa abinda ya shahi wato tuhatarwa abinda ya shahi duk wata ɗawainiya da take cikin zamantakewa aure sannan kuma bugu da ƙari ya zama lahiyar kalau a ɓangaren jikinka to suka ce wannan shine alba'a sai manzan Allah ya ce wanda kuma bai da iko ga abin a zuciya yana su amma dai wannan ɗawainiyoyin ba iya ɗaukansu sai manzan Allah ya ce ina ba ya shawarar ya dage da azumi ko ya ce ya je ya yi ƙarani ya yi ko ya ƙoƙarta ya haka nan manzan Allah bai ce ba kenan shari'ar Allah ma ba ta yarda ba ka audun mace ɗaya sai in da gaske ne kana iya ɗaukar ɗawainiyar aure in dai an gano baka iyawa to kuskure kuma zalunci ne to kaga shi kuma mutumin da zai je ya ƙaro aure bayan gudan ma ƙiƙiƙaƙa ake yi ita ma gudan ƙiƙiƙaƙa ake yau a samu gobe ba a samu ba yau a ci da tal haka ake lallabawa kuma sai a ga ya je ya ƙaro to wannan shi ake ce mace yawar mahukaci kuma wanda ya wannan gaskiya ya yi wasa da lamarin aure wanda ya wannan ya yi ta'addanci domin ya keta alhormar wata daga cikin 'ya'yan mutane wanda ya wannan abin in shari'ar musulunci ake ya cancanci a kira shi kotu a mashi jan kunne ya cancanci a mai hukunci mai tsanani wanda zai sa gobe wani shi ma ba zai ƙara kwatankwacin wannan ba ‘yan uwa musulmi wannan kuskure ne babba Allah ta'ala ya faɗi a suratun nur ya ce wal yasta'afifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadl waɗanda ba su sami ikon yin aure ba su kame kansu har sai lokacin da Allah ya wadatar da su daga falalan shi wannan wazancan aure ɗaya ake na farko to ina ga wanda zai kwaso kuma ba ikon na haka wannan wato wasa ne da shari'ar Allah ‘yan uwa musulmi abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da na ambata a wannan hudu ba wanda su ne sabubba na rabuwa aure wanda suka shahi maza ‘yan uwa musulmi akwai wasu daga cikin maza wanda wato suna dibin dubara ce suke alhali rishin dubara farkon zamantakewa su ta aure idan suka auro mata sai su ɗora yi mata shagali su sanya ta cikin jin daɗi su ɗora yi mata wata irin rayuwa sai ta ɗauka haka abin zai ɗore a shi na 'yan kwana biyu ne da an kwana biyu daga yin auren shi nan kuma sai ta canza zani komi sai ya canza ta ita kuma sai ta ji ba ta iya ɗaukar wannan canjin ya ne za a yi wadda da ta saba tun harkon da ka auro ta dama ashe asusu ka yi ka ɗan tara kuɗi da haka lokacin da aka auro ta lokacin sai ka ɗora wani shagali da wata hidima sai ta ɗauka gidanka haka nan zai ɗore amma daga baya bayan 'yan kwanuka kaɗan kai tsaye sai ta ga canji kai tsaye lokaci guda to sai ta kasa jure ma wannan canjin sai ta zo da saɓani ta zo da matsaloli ta zo da rikici saboda ba ta iya jure ma wannan canjin ƙarshe sai auren ya tarwace to da yawa daga cikin samari farkon lamarin auren su haka nan suke ji suke wani hikima ne ko wani dubara da aka tashin harko sai ya tashi da ƙarfin gaske ya ta abubuwa irin wanda ba za su ɗore ba to su kuma wasu mata a lissahinsu bai kamata ba a samu canji in ba a samu ƙari ba to bai kamata ba yi ƙasa ga yadda aka saba don haka da ta ga abubuwan sun hara yin ƙasa kawai sai ta fara tsuki ta fara gajiya abubuwan ka duk sun canza Allah ni ba haka na san ka ba da harko ka rasa ta ina ne abubuwan suka canza alhali kuskuren da wasu maza suke shine ɗaukar ɗawainiya tashin farko irin wadda ba za su iya ɗorewa ba a kanta wannan yana daga cikin dalilan kashe auren wato wasu mazaje da dama ɗan uwa musulmi manhaji na alkur'ani ya karantar da mu cewa ana son mai gida ya ɗora kula da gidan shi wato babu wuce iyaka babu ja da baya shi yasa Allah ya yabi ibadar rahman yace iza anfaqu idan za su ciyar da iyalansu lam yusrifu wa lam yaqturu ba su yin banna kuma ba su kwabur wa kana baina zalika qawama babu abin da ya tsakaitawa cikin dukkanin komi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin gidajen al'ummar musulmi baki daya dan uwa musulmi wannan wato sababba da muka zana wanda suka shahi namiji a cikin hudubobi guda uku to da izinin Allah ta'ala za mu tsaya a nan duk da sabubban ba su kare ba don mu zana wanda suka shahi bangaren mace wato za mu zana wasu daga cikinsu su ma sai mu dakata daga nan kuma mu zana wanda ba su shahe su ba su biyu wasu ne suke shigo masu da su duka waɗannan muna zana su ne saboda ma'aurata su yi hattara su kiyaye game da waɗannan sabubban kas su zama kar mutum bayan ya ji an zana kuma gobe a waye gari shi da kanshi ɗaya daga cikin wanda aka zana ya zama sanadiyar lalata mai aure muna roƙon Allah ya ƙara sanya albarka a cikin gidajen auratayyan musulmai waɗanda suke da aure Allah ta'ala ya ƙara rike aurensu wanda ke da kwai rashin fahimta da saɓani Allah ta'ala ya sanya fahimta a tsakaninsu wanda suke cikin kunci da wani yanayi mummuna Allah ta'ala ya warware Allah ta'ala ya sanya fahimta a tsakaninsu waɗanda kuma auren ya riga ya rabu Allah ta'ala ya maida waɗanda kuma wato babu auren Allah ta'ala ya ba su aure mai albarka albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwarmu baki ɗaya wannan jaha ta mu tamar Allah ta'ala ya ƙara haskaka ta da haske na ilimi Allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka ta Allah ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin kasuwancin ƴan kasuwanmu wannan ƙasa ta mu ta Nijar baki ɗaya ubangiji Allah ta'ala ya bata kariya da tsaro na musamman daga wajen shi wala hawla wala quwwata illa billah mu tsaye da sallah